أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم كراتمنا للتاف بقية المستفيد شرح منية المريد na sayyidi muhammadu al'arabi a sa'ihi radiyallahu ta'ala an yau za mu tashi shafi na 41 a cikin almatsalabin rabi'u za mu tashi farkon matsalabi na hudu daga cikin sab'u maɗalib da malam ya kawo a farkon littafin kafin ya fara sharhin munetul muridi almatsalabin rabi'u abinda ake nema ga muridi na hudu zai yi bayani fi ba'adu ma ya kasu bil muridi cikin shashin abin da yake keɓanta ga muridi min adabi suhubati daga laduba na zamantakewa tsakaninsa da shehinansa wal'ukuwa da kuma ‘yan uwantaka tsakaninsa da muridai ‘yan uwansa da dukkan musulmai ma wa bayani ma ilzamuhu da bayanin abin da yake lagamtar muridi min alwafa'i na cika alkawarin da ya ɗauka da cika haƙoƙin da yake kansa wa kamalul fituwa da kuma cikar ƙoƙari da himma a cikin wannan tafarki na arifai masana Allah mala ce la khafa'a babu buya wai ba boyayyen abu bane anna huquqa suhbati wal ukhuwa cewa haƙoƙin zamantakewa wal ukhuwa da haƙoƙin yan uwantaka wa adabiya da ladubban zamantakewa da yan'uwantakan alama sa ya tabayyanu ƙariban insha Allah ta'ala abu sa abun da da sannunan kusa zai bayyana insha Allah ta'ala a wannan haƙoƙi na zamantakewa da yan'uwantaka a azamul hukuki su ne mafi girman haƙoƙi wa akadul adabi suna mafi ƙarfin ladubba da ake nema ga muridi tsakaninsa da shehinsa ko kuma muridai yan uwansa da ma dukkan musulmi izhiyal ismatu fi madarij sayr wa suluki ila hadrati rabbil arbabi domin kiyaye haƙoƙin yan uwantaka da kuma ukuwa da kuma suba zamantakewa hiyal ismatu shine kiyayuwa fi madarij sayr cikin matattakalan nan na tafiya zuwa ga halalar Allah wasuluki da kuma shiga ila hadrati rabbil arbabi zuwa ga halara ko fadan nan ta ubangijin iyayen giji wa khususan musamman fi dariqatina hadhihi al-ahmadiyyah at-tijaniyya cikin wannan dariqa ta mu ta shehu Ahmad at-Tijani li qawli sayyidina radiyallahu anhu domin fadin maulana shehu Tijani radiyallahu anhu da yake manubuti li tabi'i huquqil ikwani duk wanda aka jarrabe shi da tozarta haƙoƙin ‘yan uwa, ‘yan uwa musulmai da ‘yan uwa muridai, duk wanda Allah ya jarabe shi da tauye waɗannan haƙoƙi, ibtalahullahu ta'ala bi tabi'il huquqil ilahiyya to fa Allah zai jarrabe shi da tozarta haƙoƙin Ubangiji. Domin mataki ne na farko, idan ka keta haƙoƙi na bayin Allah, halittar Allah to kuma za ka ƙetara zuwa ga keta alfarma da haƙoƙi na Ubangiji wannan haka shehu tijjani ya ce sayyidi muhammadul arabi as-sa'ihi ya ce wa qal samitu ba'd ashabihi radiyallahu anhu yaqulu haqiqa naji wani daga cikin shashin sahabban shehu tijjani radiyallahu anhu da nayi zamani da su yaqulu yana cewa samitu sayyidana wa maulana sheikh radiyallahu anhu yana cewa na ji mai gidanmu shehu ahmad tijani radiyallahu anhu ya kuli yana cewa inni cewa ni la kasiran ma ahamu bi wabi mu'allafin fi adabi tariqi yace wallahi da yawa ina himmatuwa da wallafa wani littafi da yake bayani cikin ladubban ɗariƙa tambiya shehu yana faɗin wannan ne domin faɗakarwa minu daga shehu radiyallahu anhu ala annal adaba abu da cewa shi ladabi min ahammil muhimmati yana daga mafi muhimmancin abubuwa masu muhimmanci wa akadi hafi ɗariƙi yana daga mafi ƙarfin muhimman abubuwa a cikin wannan ɗariƙa wa annan man tamassaka bihi cewa duk wanda ya riko da ladabi fiha a cikin wannan ɗariƙa ta tijaniya faƙad tamassaka bi sababin aqwa hakika ya yi riko da sababi mafi ƙarfi wanda yake sadar da bawa zuwa ga Allah wal hablil wasiqi kuma ya riko da igiya al wasiqi mai aminci wanda ba ta tsinkewa irin wanda Allah ce lam sama laha babu yankewa gare ta za ta sada shi da halara ta ubangiji to falihaza domin haka ne inji sai dai Muhammadu al-Arabi as-Sa'ihi ja'altu hadha al na sanya wannan matsalabi na hudu da muka shige shi yau tabi'an mai bibiya lil madalibi qablahu ga sauran salasu madalib da suka gabace shi mun yi al-madalabul awwal mun yi al-madalabul sani jiya muka kare al-madalabul salis to yace dalilin da yasa na sanya wannan matsalabi na hudu ya zama tabi'an lil madalibi qablahu mai biyowa bayan madalib guda uku da suka gabace shi wa asartu kuma na zaɓi an ya kuna wannan matsalabi na hudu ya kasance katta hasili kamar tabbatarwa ne li masailiha ga mas'alolin salasi madalib da suka gabata wata timatu ta zama cikamaki wa takmilati da cikawa ga madalibai uku da suka gabata sai yace fa aqulu ina fadi wallahu almusta'anu amma Allah shine abin neman taimako ga abin da zan fadi wa alaihi tukulanu dogaro ya tabbata gare shi la ilaha gairuhu babu wani abun bauta da gaskiya sai shi wala khaira illa khairuhu ba wani alheri a duniya da lahira illa khairuhu sai alheri ubangiji to maqulun fa aqulu shine ilam ina cewa kai sani ya kai muridi sadiki Allah darajatar suhubati wal ukhuwa inda Allah ta'ala hakika lallai darajar zamantakewa da ‘yan'uwantaka a wajen Allah ta'ala, darajatun sharifa daraja ce maɗaukakiya ga wanda yake yi haƙoƙin zamantakewa da abokanan zamansa da kuma ‘yan'uwantaka ta addini, to ya samu daraja sharifa maɗaukakiya. Wa martabatuwa martaba na wannan ‘yan'uwantaka ta addini, mina ɗariki a cikin wannan ɗariƙa tamu, martabatan martaba ce samiya maɗaukakiya, munifa mai daraja faƙarik taraha haƙiƙa jam'un mina salaf taron malamai daga salafun salihi malgaya na kirki iktara sun zaɓe ta wa ragabatiya sun kwaɗaitar cikinta wa asaraha sun fifita ta a kan sauran haƙoƙi wata ba'ahum ala zalika aljammul gafir min jamahirin khalaf sannan aljammul gafir taron malamai mai yawa min jamahirin khalaf daga jamhurin malamai 'yan baya wanda suka biyo bayan salaf ana cewa as-salafu da al-khalafu as-salaf su ne malgaya na kirki tun daga zamanin sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'in da wanda suka biyo bayan su malaman farko bayan wafatin manzon Allah haka sai al-khalaf wanda kuma suka biyo baya shekara 700 800 bayan hijira zuwa yanzu su ne ake ce musu alkhalaf to ya ce jam'un min salaf iktaraha wa ragaba fiha wa ataraha sannan wa taba'ahum aljammul gafir min jamahiril khalaf taron malamai masu yawa sun bibiyi salaf ala zalika akan wannan al'amari na kyakkyawar mu'amala da zamantakewa wamin masadallu lahu yana daga abin da khalaf da salaf suka kafa dalili gare shi fi ma zahabu ilai cikin abin da suka tafi suka ittifaki gare shi min iktiyariha daga zaɓin wannan suhuba da kuma ukuwa wasu ta'ana su biyu suka tsebe kewa da wannan zamantakewa ta Allah da yankuwantaka ta addini lima ta mazuhu domin abin da suka dogara da shi min isariha da na fifita ta akan sauran abubuwa mara au shine abinda suka gani suka fahimta min anna Allah ta'ala cewa shi Allah ta'ala manna ala ahlil imani yayi baiwa ga ma'abota imani muminai haifu ja'alahum ikwanan yayin da Allah ya sanya masu imani suka zama ƴan uwan juna za ka same su kamar uwa ɗaya uba ɗaya ƙabilunsu watakila mabambanta ne garuruwansu ma mabambanta ne watakila ƙasashensu ma daban-daban ne amma za ka same su ikwanan ‘yan uwan juna faƙala subhanahu wa ta'ala alhaƙu tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin alƙur'ani yana gaya wa muhajiruna wani ansaru garuruwansu daban-daban ne ko ƙabilunsu ma duk da cewa larabawa ne amma ƙabilunsu mabambanta ne muhajiruna su ƙuraishawa ne lansaru kuma ausu ne da kazirat kaga su ma a madinan ma ƙabilun larabawa daban-daban ne ba kamar maka dukkansu ƙuraishawa ne amma suna da ƙabilu guda goma sha biyu banu hashim banu muttalibi banu abdu manazin banu abduddari banu abdu shamsi banu naufal banu adi suna nan ƙabilu goma sha biyu amma dukkansu ƙuraishawa ne amma a madina larabawa ƙabila biyu ne ausu da kazrat sai Allah ya ce musu fa asbatun bi ni'matihi ikhwana sai kuka wayi gari ikhwanan yan uwan juna bi ni'matihi a dalilin ni'mar Allah da ya muku wa qala subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa a wata sura yace huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina Allah shine ya karfafe ka ya rasulullahi bi nasrihi da taimakonsa ya taimaka maka akan makiya da kafirai ka samu galaba da nasara a kansu wa bilmuminina kuma ya taimaka maka da muminai taimakon Allah kadai ya isa ya yi maganin komai amma saboda darajar yan uwantaka ta addini sai Allah ya yi izafa taimakonsa da taimakon muminai ga manzon Allah ya ce bi nasrihi wa bilmuminina Allah ya kalfafe ka da taimakonsa da kuma muminai wa allafa baina qulubihim kuma Allah ya haɗa tsakanin zukatansu kafin hijiran manzan Allah ausu da kasra da ba sa shiri yaƙi suke yi tsawon shekara ɗari a junansu kuma kakanninsu ɗaya da ausu da kasra ɗanwa da ɗan ƙani ne uwansu ɗaya ubansu ɗaya su suka haifi ƙabilun guda biyu amma da tafiya ta yi nisa tun da zamani ne na jahiliya shedan ya shiga ya ɓata tsakaninsu suke gaba da juna bayan kakanninsu ɗaya har suke yakar juna a dalilin abin da bai kai ya kawo ba sai a tada yaki sun kai kusan shekara ɗari ba sa ga maciji da juna amma saboda albarkar manzon Allah da ya yi hijira ya shigo madina kuma Allah ya musu baiwa da karɓar addinin musulunci gaba ɗayansu to sai Allah ya ce wa allafa bai na sai Allah ya haɗa tsakanin zukatan ausu da kazarar wanda za suka gaji gaba da yaƙi iyaye da kakanni sai gashi an wayi gari Allah ya haɗe tsakanin zukatansu har ma Allah yake cewa lawan fakata mafil arabi jami'an kafin Allah ya haɗa tsakanin zukatansu ya rasulullah da za ka kashe duk dukiyar da take dolan ƙasa gaba ɗaya ma allafta bai na ƙulubi ba za ka iya haɗe tsakanin zukatansu ba saboda wannan gaba da ta yi tushe da katutu a zukatansu walakin Allah allafa bainahu sai dai Allah cikin rahamarsa da falalarsa da ni'imarsa ya haɗe tsakanin zukatansu wa qala subhanahu wata'ala to ita ce muka karanta aha faqad dallat hadhihi al-isharatu al-karima yace haƙiƙa wannan aya mai girma tana ishara tana nuni ala anna suhbata wal ukhuwah a bisa cewa lallai zamantakewa wal ukuwa da yan uwantaka ta addini minnatun azimatun baiwa ce mai girma da Allah ya yi wa wannan al'umma wa ni'imatun ni'ima ce jasimatun mai gwabi imtanna Allah ta'ala biha ala man sha'a min ibadihi almu'minin wanda Allah ya yi baiwa da ita ga wanda Allah ya zaba ya so daga cikin bayinsa mu'minai almutahaddina fi jalalihi wanda suke soyayya da junansu cikin girman Allah almutawatina masu yan uwantaka da juna fi dalabi maradati cikin neman yardar Allah والوصول da neman saduwa ila hadrati kamali zuwa fadar Allah ta kamala wa fi zalika a cikin wannan yan uwantaka ta addini kama la ya khafa alaihi alhasu alaiha kamar yadda gayatul hasi alaiha matukar kwadaitarwa wa targibi da kwadaitarwa fi a cikin ta baya koyuwa ayoyi na alqur'ani burjik da hadisan manzo Allah ingantattu burjik wanda ba ɓoyayyen abu ba ne cewa yanwantaka ta addini abu ne mai daraja mai tsada a cikin wannan al'umma wa ƙaddar lati sunnatul mudahara ta ce haƙiƙa sunnar manzan Allah abu tsarkakewa dallar ta yi nuni ala zalika abu sa yanwantaka da kyakkyawan zamantakewa ta addini ففي الدر المنصور سوسي متاج كده سافو الدر المنصور أخرج ابن مردوي عن سعد بن معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة انقطعت الأرحام وقلت الأسباب وذهبت الأخوة إلا الأخوة في الله تعالى وبلا متاشا أشكونا إن شاء الله الحمد لله